الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الأربعاء hudu ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin tufa muna cikin muna farkon fasali ne ko fasalin filfalas za mu yi karatu ne cikin abin da ya shafi tafilisa talaucewa ko tsiyacewa za mu ce mutum da ya zamo ba shi da komai wa man bi malihi a haɓar daino la yamdi lahu tabarru'un in fa'ala wa in yakun lil gurama fi amrihi tashawurun fala ginan an hajrihi wa halla ma alaihi min duyuni idza ka kal hululi bil manuni والإيتسار ليس بالمكلف له ولا قبول غير السلف وهو مصدق إذا ما أينا مالا له وما عليه أمنا ورب الأرض المكترات إن ترك تفليس أو موت بزرعها أحق وهكم بذا لبائع أو صانئ فيما بأيديهم فما من مانئ أخي جارا ونبيتكم وهكم بذا لبائع أو صانئ fama bi aidihim babu wannan hababba na tsakiyan fama min mani sai mu tsaya nan ya ce wa man duk mutumin da addainu bashi a haɗe kewaye bi mali dukiyar shi misali duk mutumin da almar ufaki nafsihi duk mutumin da ya tabbatar da yau bashin da ake bin shi ya dirmiyar da abin da ya mallaka kaf gaba ɗaya misali ana bin shi bashin miliyan goma shi kuma kaf abin da ya mallaka mun ci abin da ya mallaka karka ce farin kudin shi fa gaba ɗaya har rigunan shi har littattafan shi na karatu har komai da ya buga lissafi sai ya ga wannan bashin ya zo daidai da abin da ya mallaka kaga a haɗa dainu bimali kenan balle kuma ma a ce bashin har ya fi abin da ya mallaka to duk mutumin da ya kai wannan halin to la yamdi lahu tabarru'un duk wani alheri in yayi wannan alherin ba zai zartu ba za a ɓata wannan alherin in fa'ala in ya aikata wato shi mufallas yana da hali uku hali na farko wanda ya shiga wannan matsalar amma masu bashi ba su zo neman kuɗinsu ba hali na biyu kuma ya shiga matsala har masu bashi sun zo suna buƙatan ya biya su kuɗinsu amma ba kai ga hukuma ba hali na uku shine na ƙarshe wanda an kai ga hukuma hukuma ta sa za a yi gwanjon kayan shi a siyar a biya bashi to kowane hukuncin shi daban hukunci na farko shine hali na farko wanda shi ɗin ya tabbatar da bashin da ake bin shi ya durmiyar da abin da ya mallaka gaba ɗaya yau da ya buga lissafi ko tsinke ba shi da shi gaba ɗaya da za a siyar bai wuce bashin da ake bin shi ba to duk mutumin da ya kai wannan halin ko masu bashi sun zo nema ko ba su zo nema ba duk wani abu in dai aka ce ba wai siyarwa zai yi ya karɓo ne abu a maimakon wannan abin ba da abin da za a ce fitarwa zai yi bayar kyauta ko sadaka ko wani taimako to wannan abin ba ce ne saboda me saboda tasarrufi ne ga mulkin wani yanzu shi ba yi da nashi yanzu duk abin da yake da shi dinnan ba nashi bane ka ku ai halatta ka dauki abin mutane ka ba wani kyauta ba saboda haka tun farko shi ma kar ya fara wani an je ana ba da ainihin taimako ana ba da kaza ana miye miye ya noke in baya so ya bar garin in yana ganin kar ya je jikunya amma ba zai yiwu ya san bashin da ake bi ka san akwai wannan an ce wata rana ko a kwari ne a Kano wani ana ta harkoki a shago ana ta harkoki kawai sai ya ce a kamar calculator da biro kawai yana rubutu yana rubutu yana ya daɗe yana yi can kawai sai ya kirkire dariya yana ta dariya yana har ma aka yi ta alaji lafiya kuwa ƙarshe sai ya tara leburori da ma'aikata ya ce kun sa abin da nake wa dariya suka ce wani sani ya ce ai kuɗin nan gaba ɗaya kun fi ni kuɗi ya za a alaji ya ce ba ga lissafin da ne ba ya ce na lissafa kaf abin da na mallaka ya ce na lissafa bashin da ake bina ko dubu tara ne za ta saura mar har rigunan jikin shi ma ɗaya kaf ba ɗaya ya ce kun ga ko yanzu haka akwai mai gidan kanshi akwai mai kaza akwai kuma da gaskiya ka ne to duk mutumin da ya san ya kai wannan halin to kyauta ba nashi bane sadaka ba nashi bane duk wani taimako ba nashi bane shine ba za a zar la yumda lahu tabarru'un ba za a zartar da tabarru'i duk wani abu na alheri ko yayi za a ji a kwato a ce ai ba nashi bane ya baka in fa'ala in ya aikata wannan in ba zuwa an tsaya an nema ba kenan wayan yakun lil gura ma fi amrihi tashawurun idan ko shawara ya kasance lilgura ma ga mabarta fi amri cikin al'amarin ka san akwai irin wannan za su ce wane fa mun kusa ratiye shi wane fa kaza daga ran da aka fara zuwa wannan ya zo neman kuɗin shi na balance kana kokarin hada wannan ma ya zo wannan ma banki ta aiko waye to ana fara wannan kuma fala ginan an hajirhi babu wadatuwa daga hajjire shi daga yanzu kuma har siye da siyarwa ma za a hana kaga wancan matakin tabarru'i kawai aka hana amma duk abin da zai yi harka na siye da siyarwa ba za a hana ba amma in ya kai wannan halin to har ainihin tasarrufi za a hana shi ne falaginan an hajirhi babu wadatuwa daga a hajjire shi saboda in an bari har a siye da siyarwa ma zai iya barnan dukiyar mutane sannan kuma an kai mataki na uku na ainihin har an kai ga alkali alkali ya sa a tattaro dukiyan shi wannan shine tafilisa na ƙarshe wanda ya cancanci a sai da dukiyan shi a biya jama'a wahalla ma alaihi min duyun to an kai wannan matakin na cewa an gama magana akan cewa za a siyar da dukiyan shi a biya jama'a to fa lokacin da aka zo biyan nan wahalla ma alaihi min duyuni duk abin da yake kan shi na basu suka lokacin biya yayi yanzu haka idan mutum ya baka bashi in lokacin biya bai ba ai ba zai yiwu ya zo ya dame ka ba ko sai ka ga dama ka bashi in ya zo ya nema ma za mu ci ai ba hakkin ka bane sai lokaci yayi to amma in aka yi tafilisa aka yi gwanjo za a biya to wanda lokacin biya bai ba ma lokaci yayi zai karbi kuɗin shi tunda in ka ci to ai ni alƙawarin mu da shi sai watan gobe zauna in an rabe kuɗi watan gobe ya zama san saboda haka duk wani bashi da ake bin shi lokacin biya yayi kuma ba banda akasi bashin da kuma shi yake bi lokacin biya bai wannan ko ba ku da hakkin ku jau karbo ya ba da bashi sai lokaci kaza za a biya yanzu sai dai a rubuta a ajiye in an raba muku na yanzu lokacin da wance ya kawo ku a zo karba amma abin da yake kan shi kan babu zancen a jira lokaci in za ka yayin nan ya ce kal hululi bil maruni kamar saukan ajali da mutuwa mutum ne ya rasu an zo za a biya ba suka a raba gado to shi ma duk bashin da ake bin shi ko lokacin biya bai yi ba a yanzu za a biya wal itisaru laysa bil mukallafi amma itisar in ba kuma manta ba mun karanta babi musamman akan itisar ko mutumin da ya ba wa ɗan shi kyauta yana da damar ya kwace abin da ya ba wa ɗan ko ba tare da wani dalili ba to yanzu a nan ya yi wa ɗan shi aure ya ba shi gidan miliyan goma ya ba shi motar miliyan biyu nawa ya ba shi kaza ya ba shi kaza ya ba shi kaza wannan ɗan mayamar wannan ɗan mayamar duk lokaci yana kan harka yanzu kuma ga harka ta lalace an zo za a siyar a biya bashi to ba za a tilasta mar kwato abin hannun yaran nan ba in ya kwato da kanshi za a kwace a zuba in bai kwato da kanshi ba za ta to wannan ma ba dan ga yace to dana ne na bashi kuma ban yi niyan kwatowa ba ba wanda ya sai tilasta mar shine wal itisaru laysa bil mukallafi kwato abin da ya ba wa dan shi ba za a kallafa mar balahu gare shi wala qabulu gairi salafi kuma ba za kallafa mar karban kyauta in dai ba rancen da wanda ya ga dama ya ce zai sauke mar nauyi ba yanzu misali ana bin shi bashin miliyan ɗari sai aka zo aka buga aka buga aka buga aka samu miliyan ashirin kenan sai a wani abokinsa sai aiko ya ce ya bashi miliyan talatin to yanzu ba za kallafa mar dole yana da dama ya ce amiyar bana so saboda haka wulaƙanci a ciki wani ma musamman zai shaye mutumin ya karya yanzu zai da hannunmu saboda haka da Allah a dan abin nan bayan mu muka tsira da shi akwai gori saboda haka ba za a kallafa mar karba ba kawai abin da kuka samu nan shi za ku karba ba za a kallafa mar karban kyauta ba in ya karba da kanshi wannan ya kyauta wa kanshi in ya ki karba ba za a kallafa mar ba amma to akwai wulakanci ba a ga yanzu in aka gama mai yawa ba wanda ya sani a kotu a kare amma ma ya shigo gari za a rika nuna shi ana wannan kun ji tsoron Allah jama'a masu kuɗin nan ku duba ba wannan da yana da kaza wajen kaza din nan nashi amma yanzu gashi ba komai sai da masu alaji wani su alaji wani suka taimaka sannan ma abin nan saboda haka yana da damar ya ki karban kyauta eh sosai ma gairi salafi wayan wayan aha to ba shi ba shi ba shi wani yari salafi ban da rance amma in rance ne rancen ma ba za a kallafa mar karbowa ba amma idan rance ne rancen ma wani ne a ɗau'an ɗin shi ya zo ya ce shi baya son a fitini wannan bawan Allah ku ba za ku iya haƙuri ba ne eh to nawa ne kuɗin naku sai ya biya in ya biya shi ya saurara lokacin da Allah ya hore mar ya biya shi to wannan kaga ba gori a ciki wannan dole ne ya karɓa shi ma kuma idan akwai gori a ciki ba dole ne karba ba dan wani zai iya cewa ai lokacin da duka karewa alhaji wani ma uban sun ba mu muka tsaya mar ba in yana tunanin wanne yace ba zai karba ba shi ma ba za a kallafa mar ba wa huwa musaddaqun idza ma ayyana malan lahu wa ma alaihi ummina kaga in taba ci ai dole za a zo ga haka an zo za a yi gwanjon kaya kaga ai dole akwai abin da nashi ne akwai abin da kuma ko na ajiya ne ko na ainihin jari aka bashi ko na kaza to za a gaskata shi idza ma ayyana idan ya ayyana malan da dukiyar shi ce gida kaza gida kaza guri kaza abu kaza abu kaza duka nawa ne wa ma alayhi ummina da abin da kuma aka bashi amana yace amma mota kaza da gida kaza da abu kaza da abu kaza wannan ba nawa bane amana aka bani ajiya to za a gaskata shi iya wanda yace nashi ne shi za a yi gwanjo a biya wanda yace na amana ne duk wanda yace nashi ne in ya zo ya rantse dole a bashi abin shi wa rabbul ardi mai kasan da ya bayar almuktarati wanda aka haya in direct taflisu idan taflisa ya zo aw mautun ko kuma idan mutuwa ta gindaya bi zar'iha a haq shi fi cancanta da ainihin amfanin gona yanzu misali ka ba shi hayan gona ya yi noma amfani ya fito a gonan ko an girbe ko ma ya dai amfanin da bai kai ga ɗauke shi a gonan ba ka ga amfani yana gonarka sai tafilisa ya same shi aka yi taron za a ainihin wasan kayan shi a biya bashi kai kuma ai gonan da ya karba bai biya ka kuɗin haya ba ga amfanin yana cikin gonarka to yanzu kai ba za ka shiga wancan hayaniyar ba ka sa shi wancan ɗin tahasa za a yi abin da ake bin shi miliyan ɗari nawa aka samu miliyan ashirin to wannan miliyan ashirin ɗin shi za ka cancana ta a masu bi bashi kuma ka cancana wannan kowa fasanci za a bashi za a ce miliyan ashirin aka samu miliyan ɗari ake bin shi to kaga miliyan ashirin zai biya 20% sai a ce to kowa za a biya shi 20% nawa kake bin shi dubu ɗari dubu ishirin za ka samu miliyan ɗaya dubu ɗari biyu za ka samu naira ishirin kake bin shi naira biyu za a baka ba ruwanmu da ƙanƙanta da yawa to shi kuma mai gona amfanin yana gonan shi bai kwashe ba wannan abin ya faru to shi ba ruwan shi da shiga wancan hanyar shi za a siyar da amfani a cire ma cas kudin shi daidai sannan su ɗibi sauran su je su yawwa tunda suka ce ba su yarda ba tunda wannan yabanyan ma mallakan shi mallakan shi ne to amma yana hannunka ai yana hannunka yana cikin gona kuma dama kai kudin hayar gonan ne saboda haka yanzu ba za ka kai kamu kai abin yana hannunka ai to ba zai yiwu a cewa za a kwata a zuba kuma kai ma a dan tsaga ma ba kai jin tun da an san gonan ka in ka ce kawai ya taya ka to ka gani
yawwa abdullahi kana da rikici a gane an motun ko kuma mutuwa ce ta gindaya to me gonar da aka karba haya ba a biya shi ba shi ya fi cancanta da wannan amfanin gonar sai ya cire ainihin haƙƙinsa sannan su ɗebi sauran su je su zuba ya ce wa kun bi zaliba'i'in kai hukunci da wannan ga wanda ya siyar mishi da wani kaya ausani'in ko wanda ya kawo aikin wani kaya ba a biya shi kudin aikin shi ba amma ba fi ma bi aidihim cikin abin da yake hannunsu yanzu misali ka siyar mar da gida bai baka kuɗi ba baka bashi takardu ba kace sai ya kama kuɗin ka zaka bashi takardun gidan ko mota ce bai zo ya ɗauka bai na hannunka sai wannan masifa ta faru to yanzu ba dalilin waya ɗauki mota ai gonjo kai ma ka shiga biya kai abin kai na hannunka yanzu wannan abin za a siyar in an siyar inda ciko ka shiga yaniyar in kuma kai zaka cika ka cire kuɗin ka ka basu in siyarwa ne haka in sana'a ce ma ya kama rinin kaya ne ko ya kama kwado da linzami sai wannan musiba ya faru ba rigar tana hannunka ba sai a sai da riga a cire ma kudin ka cif sannan sauran kudin su ka ba su shine fi ma bi aidihim amma baka fahimce ce fi ma bi aidihim cikin abin da yake hannun su in abin ya bar hannun ka ya je to fa kai ma daidai ka bi wannan hayaniyar a baka abin da ya samu fama min mani'i babu wanda ya isa ya hana ga abin da yake hannun ka sai ka cire wayo ka abin ka na kwarai ko abin ka na hannun ka kwarai da gaske